الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 22 ga watan rabi'in thani hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da talatin da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na hamsin da uku daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-bagawi allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukin sarki ya gafarta wa malam idan ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan alamatun nifaq alamomin munafinci a inda malam yi mana bayanai a cikin alkur'ani da sunna dangane da waɗannan alamomi da ake iya gane munafiki da su su waɗannan munafikan sun samo asali tun zamanin annabi haka suke cin karansu ba babbaka a cikin kowace da'awa na duk wani ba annabi in ya zo suna ƙoƙarin sai sun kayar da ita wannan da'awa na wannan annabi ko da tsiya ko da arziki amma suna wannan makircin ne ta ƙarƙashin ƙasa shi yasa a maka ba su saboda maka ba abin da za a samu sai duka sai kisa amma a madina da suka ga duniya ta samu to shine sai suka ɗago kai shi sa allah maɗaukin sarki ta bayaninsa cikin alkur'ani ya bayaninsa a sotul bakara haka ya bayanin wasu daga cikin siffofinsu cikin sotu ali imran da kuma suratu ma'ida da wani ɓangare na cikin suratun nisa'i suratul amfali suratul tauba suratul ahazab suratul muhammad da suransu cancak suratul munafikuna ai mutanen da ya kamata a bayaninsa ai to bayan da muka karanta abin da malam bagawa ya kawo sai muga dacewan ƙara sharhi da kuma faɗaɗa waɗannan siffofi don mu san su don yin taka tsantsan shi ne muka ɗauka wannan littafi na shaksiyyatu rasulullah na sa'id almiginawi domin mu je wasu daga cikin siffofi da wannan malami ya fitar na waɗannan baƙaƙen halitta wanda su a dawansu to ta ƙare ne a kan addinin da Allah ya aiko annabawa Allah maɗaukin sarki ya kare mu daga munafinci cikin bayanan da muke gabatarwa na dalla-dallan siffofin waɗannan munafukai mala ya ce yana daga cikin siffansu da aikinsu da zagon ƙasa da makircin da suke ma al'umma da kuma addini قال يتشو منهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا daga cikinsu ne aka samu wasunsu sun gina wani masallacin cutarwa limasjid quba domin su wargaza su ɗaiɗaita masallacin da annabi ya assasa na quba qasdu tafriqi bainal mu'minin manufan waɗannan mutane da assasa wannan sabon masallaci shine ganin sun raba tsakanin mu'minai fa akhbara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi sallama bi nawayahum sai Allah ya bayyana ma annabi irin ninyan su alhabitha ninyan su kazama ninyan su memune abin da suka ɓoye a cikin rai Allah madaukin sarki ya fallasa ma annabi don ya sani wani hahu anis salati fihi kuma Allah ya hana annabi yin sallah a wannan masallaci na dirar wa amarahu bi harqihi wa hadamihi kuma ya umarce shi da cewa lallai ya tabbatar da ya ƙona wannan masallaci kuma ya rushe shi malin sai yake cewa dalili akan haka fadin Allah madaukin sarki wallazi na takhadu masjidan diraran kaga daga cikin munafikan har ma da waɗanda suka riki masallacin dirar wa kufran da kafirce ma umarnin Allah da manzon Allah wa tafriqan bainal mu'minin da kuma ganin cewa sun raba kai na tsakanin mu'minai wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl sannan wannan waje da suka assasa masallacin cutarwa ya zama sansani ne na duk wani ɗan adawan da'awa ya zama nan ne matattaransu wala ya halifunna kuma Allah madaukin sarki ya ce da sannu idan ka ce abin da suke ba daidai ba ne za su daka ka rantsuwa cewa in aradna illal husna wallahi mu abin arziki muka nufa da assasa wannan masallaci namu mu ma za mu ce masallaci sau da ma Allah ya ce me masallaci amma sunan shi me masjidu dirar in ka ce masallaci kaɗai kai shiru kayi laifi sai ka ce masjudu dirar ko ka ce masallacin cutarwa mun gano wannan kuma Allah ya ce idan ka same su za su yi maka rantsuwa da ce in aradna illal husna wallahi ninyi mai kyau ne ina maka rantsuwa da Allah manufan mai kyau ce wallahi alazim kaga muna da yaƙini kan abin nan da muka yi in aradna illa husna sai ce wallahu yashhadu ba bukatan ka ni ko kai ko ke kowaye ya zama shaida cikin wannan harkan wane ne shaida Allah ya ce ya shaida innahum lakazibuna ƙarya suke yi shikenan sai ce la taqum fihi abadan kaga irin wannan masallaci har abada kakkai sallah cikin shi idan fada wannan masjidi dirar ya ci ya cinye zamanin annabi ne ko to ba ka jin wata sabuwar doka akan shi kuma na cewa wata har abada za a yi ta yi ne cin da riga an rushe shi a zamanin annabi maganan karkai sallah har abada bai ma taso ba don gwamnatin hannun annabi take ba wanda zai kara ginawa amma kasantuwan ɗabi'a ne na munafukai kuma ba sun ƙare ne zamanin annabi ba za su ta zuwa kuma za su ta masjidi da rar to Allah ya ce har abada inda ya kai na annabi ne to karkai sallah a masjidi da rar sai ce la masjidin ustisa ala taqwa masallacin da aka fara izabulan shi da tobalin shi akan tsoron Allah min awwali yaumin tun daga ranar gina shi a haƙƙo an ta koma fihi shi bi cancanta da ka tsaye wajen sallah a ciki fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu saboda a cikin shi akwai wasu mazaje waɗanda suke son tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah madaukin sarki yana son masu tsarkaka to wannan shine abin da Allah madaukin sarki ya faɗa dangane da abin da ya shafi masjidul dirar to sai mu ga dacewan matsaya mu fayyace ma al'umma a ganganin da malamai suka faɗi kan masjudu dirar saboda duk wanda ya irin wannan ɓannan za mu zo za ku ji bakin da ƙur'ani ya mashi ba zai tuba ba an gani ba zai tuba ba har sai ya mutu a haka inda dirar ya yi kai duk abin da za ka gaya mashi waɗannan da annabi ya magana kansu Allah ya saukar da aya kansu ba su tuba ba an bayanci wannan za su ta ƙoƙarin nemo dalili ne daga cikin dalilan shi ne za su rantse wallahi manufan arziki ne Allah ya ce ƙarya suke yi an gani mun gabatar da bayanai da hujjoji a baya a yau malai ya ce littafin mujanibatu ahli thubur almusallina fil mashahidi wa indal qubur na abdulaziz bin faisal al-rajihi a shafi na hamsin da takwas malami ya ce ƙala bin al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim almajirin ibn taimiyya ne kowa sai ibn al-qayyim ko ya faɗi wannan magana fi zadil ma'ad a cikin littafin shi mai suna zadil ma'ad fi hadi khairul ibad inda zikirihi wa ta'adadihi fawaida gazwati tabuka a lokacin da ya zo yana ambato da ƙididdigo fa'idojin yaƙin tabuka wa she'an min fikihiha da wani abu da ya shafi fikihun da za a cire na yaƙin tabuka a mujalladin shi na uku shafi na 571 zuwa shafi na 572 ƙala ibn al-qayyim ya ce wa minha daga cikin waɗannan fawa'id annal waqfa la yasihu ala ghairi birrin mala yace kaga yin waqafi to bai halatta kai waqafi ala ghairi birrin ga abin da yake ba da'a ga Allah ba wala qurba ko kuma ka ba da dukiyanka ga abin da yake ba wai za a yi abin da yake kusanci ne ga Allah ba kama lam ya siha waqfu hazal masjid kama yadda bai halatta mutum ya gina irin waɗannan masallatai ya bar su a matsayin waƙafi ba ibn al-qayyim yace ya'ani masjidud dirar bai halatta ka gina masjidud dirar ka ce waƙafi ba ko ka ba da kuɗinka a sai wani abu ko a sai bulo ko wani abu na gina masjidin dirar kana nufin wai samun lada a matsayin wakafi wannan bai halatta ba wa minha daga cikin waɗannan fa'idoji ya ce ta hariku amkinatil ma'asiya yana daga cikin aikin gwamnati shine ƙona duk wani waje da aka tattala domin saban Allah التي يؤسى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها wanda a ciki yake bijire ma umarnin Allah da umarnin manzan Allah a ire-iren waɗannan wajaji wa hadamuha bayan an ƙona kuma gwamnati ta baje irin waɗannan wajejen كما حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجد الدرار كما يند النبي يقول مسلاة شوتروا وأمر بهدمه kuma ya ba da izini a rushe shi wa huwa masjidun yusalla fihi masallaci ne fa da ake sallah a ciki wa yuzkaru ismullahi fihi kuma ake zikiri a ciki lamma kana bina'uhu diraran yayin da ya zama gina shi don cutarwa ne wa tafariqan bainal mu'minin da kuma raba kan muminan da da suke tare wa ma'awa lil munafiqin kuma kasantuwan shi matattara da ke tara munafikai waje ɗaya sai annabi ya sa aka ƙona kuma aka rushe shi ibn al-qayyim yace wa kullu makanin hadha sha'anuhu duk wajen da aka tattala ya zama wannan shine sha'anin shi irin yadda masjidul dirar yake fa wajibun alal imam to wajibi ne ga shugaba ta'tiluhu ya tabbatar da ya kauda irin wannan waje daga duniyar musulmi imma bi hadamin ko dai ya rugurguza shi wata hariƙin ya sa ƙona shi wa imma bi tagayyiri suratihi ko ya canza mai sura daga yanayin cutarwa zuwa yanayin amfani wa ikhrajihi amma wudi alahu a musanya a canza shi daga manufan masu shi zuwa ga wani manufan can na daban wa iza kana hadha sha'anu masjidud dirar ibn al-qayyim yace idan wannan ya zama shine sha'ani da hukuncin masallacin cutarwa fama shahidu shirkin lati ta da'o sanatatuha ilatti haziman fiha an dadan mala ya ce doka ga tamfil-tamfil da ake warewa wanda sanadatuha jagororin wajen suke kiran mutane su ruko ga wasu waɗanda ba Allah ba a matsayin kishiyoyin Allah a haƙƙu bil hadami waɗannan su suka fi cancanta a bi a rushe su wa aujaba ibn al-qayyim ma yace kai ya ma fi zama wajibi in dai za a bi masjidin dirar a ƙona a ragargaza a watse shi to wannan shi fi cancanta to wannan aikin gwamnati ne shi yasa annabi gwamnati ne mun gane kai malami sai dai ka faɗa mun gane wannan wanda ya ga dama ya bi ya bi wanda ya ga dama ya bijire ya bijire mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku ji ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyanku ya zan kuka gaba da nadaman mai ƙin gaskiya kalas malai ce intaha kalamu iyakan fatawan ibn al-qayyim al-jawziya kenan a cikin littafin al-qaulul mufid ala kitabit tauhid na Muhammad bin Salihin al-Uthaymin al-Imam al-Uthaymin a jaz'in shi na farko shafi na 167 da yazo sai ya ce wa qaulullahi ta'ala da fadin Allah madaukin sarki da ya ce la taqum fihi abadan kar ka sake kai sallah a cikin shi har abada ya ce al'aya karanta ayan haƙar shi ya ce a tauba wannan ayan ta zo cikin sautar tauba a aya ta ɗari da takwas. mala ya ce damirul gaiba ya udu ila masjidid dirar ya ce wannan damiri na gaiba to yana komawa ne zuwa ga masjidid dirar haisu bana ala niyyatin fasida haisu buniya ta yadda shi masjidin dirar an tattale shi ne saboda mummunan niyya wa garduhum min zalik Usaimin ya ce manufan masu masjidin dirar shi ne mudaratu masjidi kuba cutar da masjidin kuba da kuma waɗanda suke da masjidin kuba shi ne dalilin tattalan wannan masallaci na dirar domin ya zama kishiyan wancan domin kwashe jama'an waɗancan domin ɓata masa rai da cutar da su wannan shine manufan masu masjidin dirar in ji allamatul uthaymin wale haza ya samma masjidin dirar mala ya ce da wannan ne ake kiran ire-iren waɗannan masallatai da ake zuwa ake su kusa da wasu masallatai da cewa masallatan cutarwa ko kuma ka kira shi da larabcin shi masjidud dirar ƙauluhu malam usaimin ya ce maganan allah da ya ce abadan isharatan ila anna hazal masjid ishara ne zuwa ga kaga irin wannan masallaci sai yabka masjidu nifaqin duk inda yake zai wanzu ne a matsayin masallacin munafinci an gani ba inda za a yi shi face sai ya zama masallacin munafinci ne ba masallacin Allah ba ne saboda Allah ya ce ya shaida duk abin da masu irin wannan masallacin cutarwa za su faɗa to ƙarya suke yi an gane wannan da kyau ko wannan shine maganan da allamatul uthaymin ya faɗi allah madaukakin sarki ya gafarta mashi a cikin littafin tafsirul aziz hamid na suleiman bin abdullah bin muhammad bin abdul wahhab shi wannan jikan muhammad dan abdul wahhab ne mai asalin littafin kitabun tauhid din a shafi na 163 ya ce hasilu kalamin mufassirin a takaicen takaitawa abinda maganganun malaman tafsiri suke nufi fil aya dangane da ita wannan ayan da Allah ya ce la taqum fihi abadan annallaha naha rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Allah ya hana annabin shi an ya koma fi masjidid dirar ya tsaya a masjidid dirar fi salati fihi abadan cewa kar ya sake ya salla a irin wannan masallaci na cutarwa har abada wal ummatu malam suleiman ya ce al'umman annabu ma taba'un lahu fi zalika suna bin annabi dangane da wannan hukuncin ne kenan idan kai mabiyin annabi ne ba mabiyin kanka ba in kai kana cikin al'umman annabi ba al'umman wana da wana ba duk inda masjidu darar yake to ka hukuncin alkur'ani da sunnar annabi shine karka saki kai sallah cikin shi sun mahassahu ala salati fi masjid quba da Allah ya hana sallah a masjid dirar sai kuma ya kwadaitar dangane da yin sallah a masallacin quba alladhi ussisa min awwal yawmin yawmi buniya fihi ala taqwa masallacin da tirran da aka ɗora bulan farko na gina shi an gina shi ne saboda tsoron Allah وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم شين دومين يما الله دمن ذنش طاعة وجمعا لكلمة المؤمنين da kuma ƙoƙarin haɗa kalmar musulmi waje ɗaya wa ma'aƙilan kuma ya zama turken haɗa musulmi waje ɗaya wa manzilan lil islami kuma ya zama sansani ne na musulunci wa ahalihi kuma ya zama waje ne na matattara waɗanda suke musulmi duk inda suke nan ne cibiyarsu jama'a mun gano wannan haka ya zama kamata masallaci ya zama amma ba masallaci ya zama na wasu manufofi da wasu ra'ayoyi da wasu abubuwan da za a yi don haka ba duk abin da zai biyo bayan wasu ƙarerayi allah maɗaukin sarki ya riga ya aje abin da zai tinkaru kowa kenan Allah ya ce ƙarya suke muna jiran wanda zai ce gaskiya suke yi an gano wannan kana cewa ga to kufuranta ta so don duk wanda ya karo da maganan Allah ya fita an gano wannan inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kana cewa kanzal wa kufran in kai shiru kuma wata fariƙan mun gano wannan da kyau ko dole haka Allah madaukin sarki ya raba wannan shi sa ku biyo duk wani malamin da ya shafi sunna za ga yana tsoratar da al'umma dangane da sallah a masjidu dirar a cikin littafin at-tartibul farid min shuruhat kitabit tauhid na abu tauhid luqman hasan amin shi wannan baban tauhidi ne to an tattara littattafan da aka rubuta ne suna sharhin kitabut tauhid aka mai da su mausu'a a mujalladi na sha biyar shafi na bakwai ya ce wajihul munasaba min al'aya inda munasabar take a ɓangaren ayan annahu lamma kana masjidud dirar mimma tukhidha lil ma'asi mala yace yayin da masjid darar ya zama waje ne da aka assasa shi saboda tsiwa saboda saban Allah da bijirema a hukuncin hukuncen Allah da annabi diraran ya zama harka ne na cutarwa wa kufuran da kuma bijirema umarnin Allah duk inda umarnin yake wa tafriqan bainal mu'minin da kuma raba kan muminan da da haɗa suke na hallahu wa rasuluhu an ya ƙuma fihi sai Allah da annabin shi suka hana yin sallah cikin irin wannan masallacin da ake yin shi dab da wani masallaci na asali kamar yadda wancan suka yi da dab da masallacin ƙuba to haka Allah ya hana yin sallah irin wannan kene idan ka zama ɗan tawayen Allah na zami duk abin da za ku yi ku yi dama ba mu ne masu yi ba me yana al'arshi mu maganin shi muke faɗa mun gano wannan da kyau ku ba ruwanmu rigiman ba da mu ba ne da shi ne shi ne ya ce kakkai in kai kuma yana da matakata an gano wannan za mu zo za ku ji maganar ibn taimiyya yake cewa idan kai sallah a masjidu dirar baka sani ba nan ba ka san masjidi da rara ba ne sai ka kutsa ka yi sallah a matsayinka na bako sai ce za a ba ka ladan niyan son yin sallah amma sallan ta ɓaci kun gano wannan kenan sai ka irga sallah nau ka yi a darar ka nemo ma Allah su kafin ku haɗa can mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace za mu zo makaranta ai matsalar shi karatu ko in ba ka yi ba ko ba ka yi ba in ka yi kuma to ka yi an gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu to shi ne sai mala yake cewa ma anna salatahu fihi lillah tare da fa waɗanda suka yi masjidi dirar suna cewa suna yin sallah a ciki ne sallan wa suke ma allah suke kuma allah ya ce to bai so a yi mun gano wannan ku ji fa ya ce ma anna salatahu fihi lillah tare da sallan da kai za ka je ka zauna ka ya irin wannan masallaci na dirar sallan fa kana cewa Allah kake ma fadalla ala anna kullu makanin ya asillaha fihi wannan yake nuni cewa duk masallacin da ya zama aka tattale shi domin irin wannan saban kun gano wannan da kyau ko wa annahu la yuqamu fihi irin shi ba a yin sallah cikin shi sam ko an yi gini ko ba a yi gini ba inda za a tattaro su mutane da za a tsibbace su a hana su zuwa inda dama nan suke taruwa su yi sallah baki daya a tsibbace gefe guda sunan wannan waje masjidu dirar ko bai halatta ya sallah ciki ba an gane in kuma kaya dai kana jin hukunci daɗin wannan shine kana zuwa lahira Allah zai ce alammi a cikin nazir mai gargadi ya zo ko bai zo ba nan ne za ka yi ƙarya amma a can dole ka ce ƙalu bala ƙada ja'ana nazirun mun ji wa'azin amma faka zabna muka ce ƙarya ne shi kenan ai ƙur'ani ya riga ya gama komi ko ka ansa ko kar ka ansa wannan kuma laluranka ga Allah shi shaɗan zai zo ce maka yanzu misali in ka riga ka ji shi kenan ka ansa defeat ai ba ni ne defeatin ɗinka ba Allah ne da annabin shi kuma gaskiya ne ka bi to yanzu ya za mu yi cin da dama ga shi mu mun koma da rar kuma yanzu mun ji da rar ne yanzu ya za mu yi a dawa kawai za ku yi ba wani abu dama ai sallan Allah kuke ma ƙarya ne aka yi muku sai ku dawo an fahimci wannan da kyau ku duk inda da rar yake kuma ko ina aka yi shi ko masallacin suwaye ba za a ce to masallacin har da shi in ya cika wannan ka'ida na suwa har da shi da wanda ma baka faɗa ba in dai ya cika ka'idan dirar to dirar ne kawai ka buga mai dirar in ka zo sallah kawai ka shallake an bayyance wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ma anna salatahu fihi lillah ya ƙara nan daga cewa masu sallah a masjidi dirar suna fa cewa suna yin sallar su don Allah ne su suna da yakinin Allah suke ma mu ba ruwanmu da wannan bayanin فدل على أن كل مكان يأس الله فيه أنه لا يقام فيه ka sani duk wajen da ya zama waje ne da aka tattala don sabon Allah irin wannan da waɗannan manufofi na masjidi dirar to ba a sallah a ciki fahadal masjid muttakhidun lissala ai shi wannan masjidi dirar masu shi sun tattale shi domin sallah ne lakinnahu mahallu ma'asiya sai ya zama waje ne na saban Allah ba su ne suka ce wajen na saban Allah ba Allah ne ya ce annabi ne ya ce malaman musulunci suka ce har ya zama za ku zo ku ji fitoyin sahabbai akan masjidu dirar wannan fa aikin aiki ne an gane wannan mala ya ce fala tuqamu fihi salah a irin wannan masallaci ba a yin sallah kowace iri wakaza law arada insanun an yadhbaha fi makanin haka da mutum zai nufin yin yanka na layya ko hadaya ko fidiya ko suna ko ya yanka na yau da kullum wanda zai ciye nare mun gane yadhbahu fihi li ghayrillah amma sai ya zama wajen ana yin yanka ga wani Allah kana haraman to ya je yanka dan Allah a wannan wajen haramun ne an gane wannan wajen ana yin yanka don wani Allah to kai ka je ka yanka don Allah a wajen to wannan haramun ne li'annahu yushbihu salata fi masjidid dirar malam abu tauhid ya ce domin yin haka ya yi kama da yin sallah a masjudu dirar wa karibin min dalikan na an salati inda tulo shamsi irin wannan shine mutum ya tsaya yin sallah a sanda rana take hudowa wa inda gurubiha da sanda take fadawa an hana ko da sallan za ka yi ma'alla ne ni don Allah nake yi ni da kyakkyawan ninya nake yi ina da yaƙini Allah ne ko me kake da shi Allah ya hana annabi ya hana in kai ko ba ta yi ba ninyanka ninyan banza ne so dama wane ne ke kallon ninya ba Allah ba ya ce ya gani ƙarya ne kai kuma baka ganin ninya aiki kake gani to wanda yake leƙa ninya ya ce ƙarya ne inna allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum mu muna kallon amali ne ba ma kallon ninya to wanda yake kallon ninya ya ce wallahu ya shaɗu innahum lakazibuna to ya muka iya mu ko musulmi ne an ce mu an samu Allah iza du'u ilallahi wa rasulihi mun ansa Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace li annahuma waqatani saboda waɗannan lokuta lokuta biyu ne yasjudu fihi mal kuffaru lishamsi wanda kafirai suke marana sujada fa haza bi itibari zaman wannan lura da zamani wal waqt kun gano wannan in a zamanance ne kaji lokaci yin sallah hudowar rana tsayawanta tsakiya da kuma faduwa wannan annahayu az-zamani annahayul makani shi kuma haramun ne yin sallah a masjidud dirar mahala ya ce wala hadisin ladhi zakarahu al-muallif bi itibar al-makan shi kuma hadisin da malam ya ambata na masjid dirar yana bayani akan cewa karkai sallah a kowane waje da ya zama yana da siffa irin na masjidin dirar komin manufa da kyawun ninyan masu yin shi mun gano wannan da kyau ko kamar yadda kuka jimala ya kawo mana awoye guda biyu akwai sauran awoyin a gaba su kuma za a zo za su gaya maka su 'yan masjidin dirar duk abin da za a gaya musu ba za su bari ba ya ce wala ya zalu bunyanu humul ladhi banau ribatan fi qulubihim za mu zo wajen zaka ji duk siffofinsu da komi nasu zaka ji abin da malaman musulunci suka faɗi a kansu domin kai hankali kai suna ne kaɗai ba za a kira ba amma akwai malamin da sai kamar ya ce da amma sai ya shiru Allah madaukin sarki ya kiyaye to jama'a bayan da muka ji meye masjidi dirar ina ne masjidi dirar menene manufan masjidi dirar sai ce hukumus salati fi masjidi dirar wani zai ce a'a Allah gabata yanzu duk wannan bayanin wai ba a gama ba ai ba a ce komi ba ina fatan mun gane wannan da kyau wannan Hassan ne Husaini ma na tafi an gane wannan da kyau ko hukuncin sallah a masjidid dirar har yau mu fa ba mu da komi namu tukuna mala ya ce a cikin littafin ibana an ma'anil ƙira'at na doktor abdulfatta ismail shubuli alshalbi a shafi na casa'in da hudu ya ce waka zalika ما حصل بمجمع بن جارية بن آمر الأطاف الأنصاري الصحابي yace kaga kamar haka abin yake ya zo ya faru da wani mai suna mujamme ɗa ne ga jariya ɗan amir attaf mutumin madina sahabi ne irin wannan bai san manufan masu masjidi dirar ba kawai ya ga an yi wani masallaci an sa shi liman kawai sai sheko da gudu kawai shi ma ya je don a rika juyo shi kun gano wannan da kyau ko shi tsakanin shi da Allah yake yi ya zama limamin masallacin cutarwa wa kana gulaman hadathan yaro ne mai ƙananan shekaru wannan damatar da shi ba wahala yi gulaman hadathan yaro ne dan bana bakwai hina jama'al Qur'an tun a zamanin annabi ya haddace alkur'ani fes magana wannan da kyau ko ya haddace wa kana abuhu jariya mahaifin shi jariya mimman ittakhadha masjidud dirar yana daga cikin waɗanda suka assasa masjidud dirar shi ya riko hannun shi ya kawo shi wa kana mujammi yusalli bihim fihi shi mujamme saboda yana ɗan zaƙin murya to shi yake masa sallah a masjidin darar ɗin sun ma akhara bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai maza Allah sai ya kore shi mun gano wannan to wannan ku kiyaye sun ma akhara bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fara sallah a darar da aka saki hukunci da ya dawo majalisun annabi annabi sai ya kyare shi annabi yake jin shi a jiga kwata-kwata duk wanda ya taba fitan kafa irin wannan Allah ya kiyaye falamma kana zamanin Umar yayin da zamanin sayyidina Umar ya zo kullima sai aka ji aka roki Umar li yusalli bin nas dan a bar mujamme ya zo ya riƙa mutane limanci a masjidu ƙuba faƙala sai umar ya ce la ba zai yi ba a walaisa bi imamil munafiki na ba shi ne limamin munafikai ba sallafa suke hadda liman kuma limamin ma mahaddaci kuma a zamanin annabi ya haddace a gaban annabi jama'an nan bala'in ko idan imaninka kana wasa da shi na rantse da Allah barayin imani za su sace shi na gaya ma imani abun kulawa ne kai kappa kappa da shi sama da yadda ke kappa kappa da al'auranka kaga dai al'aura saboda kulawa a lungu aka yi shi kuma sai ka sa mashi wasu makamai ka tare shi to billahi azim ka tare imaninka sama da wannan an gano wannan da kyau ko Allah shi kiyaye Umar ya ce ba shine limamin munafikai fi masjidid dirar a ashe su Umar ma suna cewa masjidid dirar fa qala li Umar sai aka ce ma sayyidina Umar wallahi alladhi la ilaha illa hu ce ina rantsuwa da Allah wanda babu abun bautawa a bisa cancanta sai shi in ji mujamme ma alimtu bi shay'in min amrihim ya ce wallahi ni ban san abin da ya sa su yin masallacin nan ba kuma umar ya yadda fata rakawo fasalla bihim ya koma yana yin limanci a masjidu dirar a masjidu quba mata fil madina mujammi ya mutu a madina fi khilafati muawiya a zamanin khalifancin muawiya radiyallahu anhu ka samu littafin tabaqatul qurra jiz'i na biyu shafi na arba'in da biyu saboda shi ma alarramma ne yana daga cikin tabaka na ƙurra an kawo tarihin shi kuma wannan sai da ya bayyana ya taɓa tsalla a masallacin cutarwa wannan ya shiga tarihin shi ilal abadil abad isa karka sake allah maɗaukin sarki ya nufi zai aiki da kai wallahi santsi ya jaka da gaugawa da san shuhura wannan fitina ne Allah ya raba mu da irin wannan bala'i ya zo a cikin littafin aljadid fi shari kitabit tauhid na muhammad bin ablaziz as-sulaiman al-qarqawi a shafi na 109 yace tahrimus salati fi masjidid dirar haramun ne sallah a masjidid dirar aw fi makanihi ko inda ma masjidid dirar yake an yi an daina sallah a wajen an rushe sallah ta kama ku ku yi a wajen malan kar'awi ya ce haramun ne ya ce ila yau milkiyama wannan haramcin banda yau da go har ranar kiyama duk wannan malaman suna magana kana bakin jahili ka ce aini ba ruwana ina da yaƙini ayyaka da hankali kuwa kama ƙur'ani ne na wala ya zalubun yanuhum ke aiki Allah ya kyauta a cikin littafin al-mu'tasir sharhu kitabit tauhid dama na gaya muku har kamfanin tauhidi ne an gani shafi na hamsin da bakwai ya ce la ta fihi abadan karkai sallah a masjidi dirar har abada a tauba aya ta 108 ya ce fala wannan fala ɗin ya ce nahiya na hani ne waddalilu nuzul fi masjidid dirar mala yace waddalilu nuzul dalilin saukan wannan aya ta sauka ne dangane da masjidid dirar wa huwa laysa khassan bihi kuma ba wai ya shafi wancan na zamanin annabi bane kadai wa inna ma al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ya ce abin dora shi ne umumin lafazin ba hususin sabab ba wahuna ta fil umum al-ma'anawi kenan masajidin dirar da za a yi tun daga yau har gobe har giyama ta tsaya to sun shiga cikin masjidin dirar shiga na al-ma'anawi an gano wannan da kyau ko? isa haramun ne fassalatu fil kana'is ma da ya ce doka ga sallah a coci ma? la ya juzu biya halatta bale hazil aya saboda coci ma dirar ne wawara da hadis an umar mala ya ce hadisi ya zo daga sayyidina umar la tadkhulu alal kuffari fi ma'abidihim kar ku sake ku shigan makafire wajen ibadansu fa inna sakhata saboda fushin Allah tanzula alaihim tana sauka a kansu walmas'alatu khilafiyya amma dangane da coci mala ya ce saɓani ne dangane da dirar ijma'i ne ba wani malami da a duniya da ya ce masjidu dirar ya halatta kai sallah babu shi mun gano wannan da kyau ku mala ya ce as-salatu fi masajidar rafida haka sallah a masallacin yan shi'a la tajuzu min hazal bab su ma masallacin 'yan shi'a dirar ne li'anna masajiduhum amakinu shirkin saboda ai masallacin 'yan shi'a daba ne na shirka kun gane wannan wannan shine tankade da reraya kenan an gane wannan da kyau ko suna wannan karatu goguwa kenan tsumagiyar kan hanya fyaɗe jabin musulmi da kirista da kuma yaron yahudu Allah ya sa mu dace a cikin littafin al-manhaj al-manhaj al-qawi fiktisar liktida usratul mustaqim an kusa wajen wannan littafi iktisari ne na iktida usratul mustaqim na ibnu taymiya wanda ya iktisarin lishekh al-allama ala'uddin muhammad bin ali al-hambali a shafi na 22 jama'a ne fa ba komi nawa a ciki mun gano wannan nawan na tafi sai daga ƙarshe wakariha ahmad imamu ahalus sunna wal jama'a ahmad dan hambali ya hana as-salatu fi hadhihi amkina in sallah irin waɗannan wajeje ittiba'an li ali saboda mara mafatawan sayyidina al-baya wa qawluhu nahani hubbi yace masoyina ya hana ni an usalli fi ardi babil in yi sallah a ƙasan babil fa innaha mal'una saboda wannan waje akwai la'ana yaktadin nahai an kulle ardin mal'una kuma wannan yana nuna cewa duk inda aka saukar da la'ana bai halatta yin sallah wajen ba walidhalika naha an ad-dukhul fi ardil hijr da wannan ne malamai suka hana shiga diyar samud ardu hijr inda aka halakar da adawa ko samudawa ko diyar qaumi lut illa an ya kono bakina sai dai in dama ka ka shiga kana kuka wai wafiqu zalika qawluhu ta'ala ibnu taymiya yace wannan yayi daidai da maganan Allah an masjidid dirar dangane da masjidid dirar cewa la taqum fihi abadan kar kai sallah cikin shi har abada malam ya hada shi da waje na ina tsinuwa da wajen azaba da duk waɗannan abubuwa fa innahu kana min amkinatil azab ahmad dan hanbali yace waje ne na azaba domin ƙarshe za ku zo ku je ce fanhara bihi fi nari jahannama kun gano wannan ai akwai sauran ayoyin da ba fassara su ba suna tafi ai yanzu kawai inda aka fassara shine masjidi dirar la taqum fihi abadan sauran bayanan da ke cikin ayan ma ba mu zo kansu ba tukuna komi za a yi falle-falle da shi ne saboda mafi yawancin masallatai yanzu a garuruwa da dama ana gina su ne a bisa tarban masajidu dirar ila sai kayan hankali tun da ka balaga zuwa mutuwanka akwai adadin sallolin da allah ya lissafa za ka yi su fa in ka sake ka je aka ga babu guda biyar aka ce suna ina aka ce suna dirar to za a ce ka je ka ɗauko kuma kana zuwa za ga katangan na faɗawa wuta kuma sai ka shiga ka ɗibo su fanhara biyi fi nari jahannan ka karanta ayin yana nan ai Allah shi kiyaye a cikin littafin at-tamhid likit li sharhi kitab tauhid na Saleh bin Abdulaziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh shi ma wannan ɗaya daga cikin jikokin muhammadu ɗan abdulwahab ne a jiz'in farko shafi na ɗari biyu da hudu. ya ce wa munasabatul aya lilbabi zahira alaƙan wannan matsalan da kuma ita ayar to alaƙa ne a fili وهي أن الله جل وعلا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم shine Allah madaukin sarki ya hana annabi anis salati fi masjidid dirar dangane da yin sallah a masjidid dirar wa ma'lumun anna salatahu alaihi salam mala yace kuma ka sani sanannen abu ne kaga sallah annabi wa salatul mu'minina ma'ahu da sallan mu'mine tare da shi hiya khalisa lillah suna yi ne dan Allah amma Allah ya ce dan ne za ku yi to ba na son a yi man a wancan wajen kamar yadda za ka yi sallah don Allah amma ya ce karkai mai a ban ɗaki kamar yadda za ka yi sallah don Allah ya ce karkai mai a madurkusa raƙuma kamar yadda za ka yi sallah don Allah ya ce karka yi mai sallah kan hanya kamar yadda za ka yi sallah don Allah ya ce karka hawa saman ka'aba ka ce za ka yi wajeje da dama Allah maɗaukin sarki ce karka sake ka yi man sallah irin wannan waje don ba na so to shi ne ya ce duna masu waho suna yin sallan don Allah ne ba don wani ba wa ma haza faƙadanahu anis salati fihi tare da za su yi sallan dan Allah ne fa kuma aka hana yin sallah ciki ma annahum mukhlisuna tare fa da za su yi da ikhlasi mu dan Allah muke yi da kyakkyawan niyya kuma mu rike yaqini duk da waɗannan fa za su yi amma ya ce ba na so kar aiman anan sai ka ce kai ni fa zan yi na san abin da nake sai a ce to je ka dan duk wanda ya rike gatari zai haɗe sakan mai kota taɓarya ce kowa haɗe tarannan tsaye zai kwan ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce lesa inda hum niyyatul idrar ai su annabi da za su yi sallah a masjid idrar ba su da niyyar cutar da kowa wala tafrik kuma ba su da niyyar raba kan kowa walal irsad ba su da niyan mai da wajen ya zama matattaran adawa da kowa amma cin da wasu suna da wannan niyan ya shafa ma wajen kuma hukuncin ya shafi duk wani mai imani lakin na hahum anis salati fihi sai zama allah maɗaukin sarki ya hana annabi da sahabbai yin sallah irin wannan waje duk da cewa su ga manufan da zai sa su yi sallah li'ajali hadhil musharaka saboda ai in ka je sallah da masu wannan ɗabi'a da wannan manufan kun yi musharaka wal mushabaha kuma kun yi kamanceceniya allati qad tagri bi itiyani zalikal makan wanda wannan zai iya rodar da kai ya sa ka a talalabuwa ka taka santsi ka fada cikin aqida irin tasu sai aka ce to la ta fihi abadan jama'a waɗannan bayanan suna fitowa ƙarar ko ba sa fitowa yanzu mai hankali ba ma mai ilimi ba zai je ya darar ko ya salla ma zai da darar da waɗannan bayanan musulunci wasa yake da kai ko ko addininka wasa ne amma da yake Allah shine Allah ya ce la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim zaka ga ji menene ribatan dinnan baki ne Allah madaukin sarki musu ba su iya canzawa ba ba za su iya tuba ba sam kama abdullahi dan ubayyi ne da Allah madaukin sarki ce ga hukuncin shi wallahi ba wanda zai mai wa'azi ya iya tuba a duniyar nan kowaye Allah madaukin sarki ya kiyaye a cikin sharhu fathul majid li sharhi kitab tauhid dan ana ta bayani ba ji sharhun sharhin ma fatul majid ba shi ma wannan lil guneman ya ce wa haka za masjidin dirar wannan hukuncin haka yake ga masjidin dirar ya akhudhu hazal hukum yana ɗaukan wannan hukuncin na bai halatta ai sallah cikin shi ba don malamin ya koro bayanai ne akan bai halatta yin yanka a duk wajen da ake yanka ga wani Allah kai ka je ka yanka dan Allah a wajen ba sai ce to haka ma masjid dirar fa yakunun nahyu mu'abbadan hanin na har abada ne tintin tintini wali haza qala da wannan ne ce la taqum fihi abadan har abada kakkai sallah a ciki li annahu iktasaba al-athar sayyi saboda wajen ya ɗauko gurbi mummuna fi ma'asiyati ula'ik saboda mugun wancanaka mugun aikin waɗancan domin ƙuntata man masjidu ƙuba kun gano wannan da kyau ku shine dalilin yin shi da kuma wasu manufa sakamakon wannan ne aka ce masallacin cutar da wasu duk abin da 'yan darar suke a ko'ina za ga ƙoƙarinsu shine su cutar da waɗanda suke son su cutar an gano wannan da kyau ku idan suna son su yi masallaci ne su musuluntar da al'umma akwai ƙauyuka da garuruwan da ke bukatan wannan me yana su je can jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku shi yasa masjidid dirar duk inda yake sharri ne kuma bai halatta musulmi ya salla cikin shi ba a kitabul manahij wal firaq a cikin littafin al manahij wal firaq juz'in farko shafi na 149 yace adrubu lidhalika masalan yace ku banni ni misali zan buga akan wannan matsalar yace ashabun masjidid dirar waɗanda dakarun kafa masallacin cutarwa bano masjidan fi suratin fi sura wa zahir annahu amalun salih mala yace sun gina masallaci a sura za ga eh shab ne na masallaci a zahiri kuma ga gani za ga a aiki ne mai kyau gina masallaci ai abin kirki ne abin arziki ne وطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي فيه har ma suka je suka gayyato annabi don yi min sallah a ciki min ajali an yuraggiban nasu bihi don su kwadaitar da mutane shi haka yan majalid da ra suke a gayyato malam wani a gayyato wani har ma a nemo wani wanda aka sani ya fice a rika sa kasa din shi don a jawo wasu mu ne za a yaudara da albani mun gano wannan da kyau ko mu dan an yaga jikinmu ma jininmu ma akwai nashi a ciki mun gano wannan da kyau ko jama'a kun ga duk wannan fatalla ne ko baki kun zo bari a ce to nan namu ne ku fazo ku fazo ina yin salafiya ga fa shugaban salafiya ku zo madadin da rar da abin da aka yi mai ba zai ansu ba ina fatan mun ga in kaga mutun ya je dama ko a can garin su munafiki ne ina fatan mun gane domin al-arwahu junudun mujannada ran iri ɗaya ne yana jin inda ‘yan uwanshi suke zai je kamar mayan ƙarfe ne yana jin ɗan uwanshi ƙarfe zai zo yi mai ya haɗe da shi ba ka da ka iya da shi al'arwahu junudun mujannada Allah ya kiyaye ya ce a zahiri aiki ne na ƙwarai sai suka je suka gayyato annabi wai annabi ya zo ya masa sallah don su yaudarar da mutane mutane su riƙa zuwa wajen walakin Allah aliman min niyyati ashabihi shi Allah ya san ninyan wanda suka yi dirar in ni da kai ba mu sani ba Allah ya sani kuma ya gaya mana cewa innahum lakazibun annahum yuriduna bidhalika al-idrar bil muslimin so abin da suke so shine cutar da musulmi an gane bata aikin musulmi bata masa rai kuntata masu takura masu sa masu matsa wannan shine manufansu al-idrar bi masjid quba domin cutar da masjid quba awwal masjidin ustisa ala taqwa masallacin farko da aka gina shi don tsoron Allah wa yuriduna an yufarriqu jama'atal muslimina sun so su raba jama'ar musulmi ne فبين الله لرسوله مكيدة هؤلاء sai Allah ya fallasa ma annabi kaidin waɗannan mutane wa an zala ƙauluhu wannan ya sa Allah ya saukar da maganin shi da ya ce wallazi na takhadu masjidan diraran hadda waɗanda ma suka ɗauki masallacin nan domin cutarwa wa kufuran don gaje ka ce masu ai mu kafirai ne zai ka ce ku ba kafirai ba ne amma kuna aikin kafirci ai ba duk wanda ya aikin kaza ne yake zama kaza ba kana halattar da wannan ka zama kafiri kowaye an gano wannan da kyau ko shi yasa ai har yau ba mai magana akan wa kofaran ba kuma za a zo za a magana kan shi yanda ake bin wannan abu ake falle falle da shi haka komai za a zo a falla shi falle falle da izinin Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu yawa lokaci ya ƙure muna kan ayan masjidi dirar in Allah ya kai mu karatu na gaba to sai mu tashi akan ta ko Allah madaukin sarki ya sa mana hannu da muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum